بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى ليساك هذا ما أولا يمتي na litinin 28 ga watan jumada al'akhira a shekara ta 1438 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 27 ga watan uku a shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu tashi yau a karatunmu na ko darasinmu na 40 daidai a karatun da muke na littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdulhab tare da sharhinsa da ta'aliki na malam salih ibn abdulaziz ibn muhammad ali sheikh darasin da ya gabata mun fara sabon babi babu wujubi dukuli fil islam ko? ko in ce mun yi darasi na biyu ma a cikinsa darasi na uku za mu tashi a cikinsa inda ya fara magana akan ta'arifin bayan ya mana magana akan ta'arifin musulunci wato me ake nufi da musulunci wanda insha Allah kowa ya haddace a cikin ku yanzu al-istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'a wa al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi to wannan abin ya kuzuzzala mana shi gida uku zuwa jumla jumla tunda dama jumla uku ne jumla farko maganar miƙa wuya ga Allah maɗaukaki da tauhidi shi ne bayyana mana cewa wannan ya kunshi addinan dukkan manzanni baki ɗaya saboda dukkan addinai sun kunshi tauhidi da kuma miƙa wuya ga Allah maɗaukaki domin kuwa shirka bataccen abu ne a kowane zamani a kowane addini abu na biyu ya kunshi jawowa zuwa ga Allah da dokokin Allah ta hanyar a yi masa da'a da kuma barin son zuciya a cikin al'amuran umarni da kuma al'amuran nahai wato hani sannan ce da'a a wannan wuri ta kunshi da'a ga kowane manzo da aka yi magana da shi da aka yi wajabtawa bawa aka yi magana da bawa cewa ya da'a a gare shi cewa lalle ya bi shi gwargwadon zamani kuma gwargwadon wuri kowane zamani la ilaha illallah ita ce dai la ilaha illallah inda aka saba shine muhammadu rasulullah mu an zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya za mu ce muhammadu rasulullah wanda kuma suka zo gabaninmu za su faɗi manzan wannan zamanin shi za su haɗa bayan la ilaha illallah wajibi kuma a yi wasi wannan manzo da'a a yadda cewa manzo ne daga Allah abin da ke so da nuna mana cewa musulunci nan addini ne da ya haɗa gabaɗin al'ummomi duk wani manzo da ya zo to musulunci ya zo da shi to inda za mu tashi yau shine jumla ta uku albara'atu min shirki بسم الله الرحمن الرحيم
والبراءة من الشرك وأهله هذه فيها الكفر بالطاغوت وبغض الشرك وبغض الشرك وبغض أهل الشرك بما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا يعم جميع المرسلين
جميع المرسلين هذا يعم جميع المرسلين بالاتيان بالتوحيد نعم والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد نعم وكل رسول امر بان يعبد الله وحده لا يشرك لا لا شريك له نعم والجمله الثانيه هي ينقله بالطاعه ويدل عليها قول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله نعم والجملة الثالثة وهي قوله والبراءة من الشرك وأهله مم.
هذه يدل عليها قوله تعالى قد كانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية مم.
قوله في إبراهيم والذين معه يعني من المرسلين من كانوا على دينهم الحنيفية دين الإسلام إذ قالوا لقومهم يعني بأقوالهم وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام العام na'am ai kamar da muka je ka abinda na ambata mana na farko bayanin wannan jumloli guda uku na ta'arifin me ake nufi da musulunci to yabi kowanne ya mana bayanin yadda wannan abun yake dangane da dukkan al'ummomi da suka gabata sai kuma ya dora ya ce walbara'atu minash shirki wa ahlihi jumla ta uku inda kun fahimci definition ɗin islam ɗin na farko miƙa wuya ga Allah jawuwa zuwa ga da'a ga Allah da manzansa sannan kuma a barranta a kubuta a wofinta a raba gari da shirka da masu shirka sai ce wannan jumla ta uku walbara'atu min shirki wa ahlihi هذه فيها الكفر بالطاغوت a cikin wannan akwai magana akan kafir cewa duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba wa bugbu shirki da kuma kyama da ƙiyayyar shirka mutum ya ji baya son shirka wa bugbu ahli shirki da kyama da ƙin masu yin shirka lima hum alaihi ba su haka kawai ba saboda launin fatarsu ko saboda garin da suke a'a limahum alaihi min shirki saboda abin da suke kansa na shirka ka rika jin cewa wannan mutumin fa baya san Allah Allah ya halicce shi don ya bauta masa amma yaki yana bauta wani abu wanda ba shi ba wannan abun ka ƙi shi saboda wannan kuma ta tsaya iya nan shine abin da ake nufi ma'ana kada ya zama don wata buƙatar ne ka ƙi shi don wani dalili daban da wata gaba daban a'a saboda kasancewarsa baya bauta wa Allah ka ji a zuciyarka ba ka san sa a saboda abin da suke kai na bautar wani wanda ba Allah ba nan galibi in an zo irin wannan wuri akan buƙaci bayanin farraɗewa tsakanin yadda za ka yi mu'amala da mutum a matsayinsa na kafiri wanda bai yadda da Allah ba ko bai yadda ya bauta wa Allah ba ko bai yadda ya bauta wa Allah shi kadai ba sai ya hada da wani duk da ya shiga ciki mu'amala da shi da kuma ƙinsa a zuciya nan wannan wanda muke zance ƙin zuci ake nufi ya zama a zuciyarka kana jin cewa wannan mutumin Allah ya halicce mu tare da shi don mu bauta masa amma shi ya ƙi la'alla jahilci ne sa bai gane wani abun ba wani kuma aikinka ne ka nuna masa ta hanyar hikima da dabara ba kawai a zauna haka kawai ba wani ƙoƙari daga ɓangarenka na nuna masa cewa ga abin da ya kamata ya mutu a kansa in dai kana da ikon yin haka abin da shafi mu'amala kuwa to mun ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗanda ba musulmi ba wace irin mu'amala ya musu to irin wannan mu'amalar da ya musu ta gaskiya da riƙon amana da rashin zalunci da yin adalci hatta ko da abin ya shafi kansa ko ɗan uwansa musulmi in dai an yi rajejeniya da kafirai za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta baya lalata ta ku duba ku ga abin da aka yi sulhun hudaybiyah aka yi sulhu akan cewa duk mutumin da ya musulunta daga cikin mutanen makka to a dawo da shi in ya hijira ya koma madina a wannan watanni suka ce a dawo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan abu da Allah kai ne zaka iya an zamani yanzu sai ka ji kai wannan sai ka ji kaskancin yayyawa ba ka iya ba shi sa a lokacin sahabbai suka ce ya rasulullah wai ba mu ne akan gaskiya bane ce mu ne ku ga sai da suka yi da sayyidina Umar ya same shi ya rasu labanin muni akan gaskiya alasta rasulullah ce ba kai ne manzon Allah bane ta za mu ɗauki wannan kaskanci sai yake cewa ya ce ba ka ce za mu zo mu yi umara ba sai ce na farko ni ne manzon Allah na biyu lalle za mu zo mu yi umara amma ban ce maka bana ba cewa ne za mu yi amma ban ce ma bana ba don haka maganar da suka ce bana mu haƙura muka yadda muka sa hannu ba za a yi ba bana mu koma dole haka suka juya suka koma sannan ku duba ku ga mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren idan aka ce wani ne yayi laifi daga cikin musulmi yayi wanda ba musulmi ba zai baiwa musulmin na rashin gaskiya ya baiwa wanda ba musulmi ba gaskiya wannan duka tare da kiyayyar zucin tana nan cewa wannan mutanen ba sa san Allah amma wajen mu'amalar duniya to karka zalunce shi kasuwanci ya hada ku sai masa gaskiya karka ce ai dukiyar kafirin banza ne bari a cinye wannan ba musulunci ba ya ga halin kirki a wurinka ya ga ɗabi'a mai kyau wadda la'alla za ta ƙaryata masa zuciyarsa irin abin da yake tsammani musulmi macuta ne masu son kaza da kaza ne zai ce kai amma ban da wani alal akalla in yace ban da wani nan an ci nasara saboda wannan me yake ya ce ai shi yana yin musulunci yadda ya kamata kaga ya kamata a ganshi a karance don haka nan muna zancen wajibi ne asasi kuma kada mutum ya ce to tunda an ce a yi mu'amala da su wannan ta'adalci din sai ce to ai me zai hana kuma ka so su a zuciya Allah ne ya hana ka ka so su a zuciya haka zuciyarka dai ba mai leƙa ba lantana a ce ka yi tsanani da yawa ko ba haka bane zuciyarka taka ce ka ji cewa wannan maƙiyin Allah ne ya ƙi bautawa Allah don haka ba na son sa akan wannan dalilin wannan wajibi a same shi a zuciyarka Allah ta an fahimta wannan shine zancen da yake ce kama kala jalla wa ala kamar da Allah madaukake ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut hakika mun aiko a kowace al'umma rasulan wani manzo in ya zo abin da yake saƙon da yake tafi da shi an dinnan tafsiriya ce tana fassara mana jumlar gaba ɗaya mana idan ya zo abin da yake cewa shine ubudullaha wajtanibu at-taghut ku bautawa Allah shi kadai ku nisanci duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba wannan ita ce hujjar malamai da suke cewa dukkan manzanni da tauhidi suka zo mun bai nan tunda Allah mun dake cewa yayi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula in yazo kuma zai ce musu an ibudullah wa istanibu tawut wannan karka zo ka ce kana neman kowane manzo ka fidda nassin maganar da ya faɗa kowane manzo ka fidda nassin ko da ka samu nassin me ya faɗa me aka bashi amsa ko baka samu ba wannan ita ce an ibudu Allah wa jtanibu tagut duk manzo ko ya faɗo wani abu kamar annabi Lut ya magana mutanansa bayan magana tauhidi ya hana su wannan laifi da suke annabi Shu'aibu duk da magana tauhidi ya yi umarnin mutanen su rika adalci wajen abin da shafi kasuwanci ko ba haka ba kuma wannan abin ya fita sosai kuru-kuru to duk da haka akwai magana tauhidi a ciki annabi Musa Allah ya aiko shi ya yanta banu Isra'ila daga hannun Fir'auna to shi ma kafin wannan akwai an ibudullaha wa istanibu tagut tunda Allah madauki ya faɗi haka an fahimci yin zancen yawwa to sannan yace hadha ya ummu jami'al mursalin wannan shine dai zancen wannan ya kunshi dukkan ya game dukkanin manzanni fil ityani bit tauhidi wajen zuwa da tauhidi wal istislam lillahi jalla wa ala da kuma miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala bit tauhidi da tauhidi fa kullu rasulin dan haka kowanne manzo umira an umarce shi bi an ya abudallaha wahdahu shi kadai dinnan an umarce shi ya bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya kuma shi din ya umarci mutanensa cewa su bauta wa Allah ka su bauta wa kowa tare da Allah mun ji wannan jumla ko wal jumlatu thaniya jumla ta biyu wadda take ita ce alin qiyadu lahu bi ta'a wa hiya alin qiyadu lahu bi ta'a fa yadullu alaiha akwai qawlu ta fadi ko eh qawlullah fa yadullu alaiha qawlullah jalla wa ala fadin Allah madaki da yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah wannan ta nuna mana wannan ko bata nuna ba kuru-kuru ba mu aiko wani manzo ba sai face dan ai masa da'a da izinin Allah ashe duk manzo da'ar da ake masa da izinin Allah ce ba istiqlalan ba shi ma tare da ba wai shi ya ce ai masa da'ar shi kansa ba a'a Allah ne ya ce ai masa da'a kuma wajibi ne sawa'un a qur'ani Allah madaukaki ya faɗi wannan ko manzon Allah sai ya faɗa da bakinsa ya zama shari'a wajibi a da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah mu dake faɗa ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ya ku wadanda suka imani ku da'a ga Allah kuma ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku da'a ga shugabanni daga cikin ku wanda malamai sun bayani wannan mun sha magana ko yaushe muka zo a kansa zamu ce da'a ga shugabanni tana da alaƙa ne da da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka umarni da abin da yake da'a ne ga Allah wajibi ai da'a gare su in kai da'a gare su da'a kai ga Allah ba wai dan su ne Allah ba a'a saboda Allah ne sai a musu da'a man suka umarni da abin da yake Allah ya hana a yi shi su kuma suka ce ai to nan kar ai da'a wannan kuma zahirin umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi ma akan haka sannan yace wal jumlatu thalitha jumla ta uku wa hiya qawluhu wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi yace hadhihi yadullu alaiha qawluhu ta'ala fadin Allah madauki yana nuna mana haka inda yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله هرزوا كالشان آية yace qauluhu fi ibrahim fadin sa yace fi ibrahim wallazina ma'ahu ai kun san wannan ayar wace sura suratu al-mumtahina ko al-mumtahina a wannan sura Allah madauke kawo wannan qad kanat lakum uswatun hasana lalle kuna da abin koyi kuma aka siffanta shi da cewa mai kyau abin koyi ne kuma mai kyau ne ku riƙe wannan guri za mu dawo kansa abin koyi ne kuma mai kyau fi ibrahima fi ai fi sha'ani ibrahim dangane da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke kan hanyarsa wani mal ya fassara mana ma'ahu dinnan ai waɗanda suke kan addininsa bayan nufin iya mutanensa batun da tun yana shi kadai yayi wannan bara'a mun fahimci wannan abu yawa da shi din da wanda suka yi imani da shi a zamaninsa da kuma duk annabawan da suke kan turbarsa duk da su ake magana anan me abun koyin a ciki iz qalu liqaumihim yayin da suka ce wa mutanensu inna bura'a'u minkum mu mun raba hannu mun raba gari da ku mun yi hannun riga shine ma'anan bura'a'u ba mu ba ku mun barranta wa mimma ta'buduna min dunillah to nan abu nawa aka gaya mana a cikin wancan ta'arifin inda kun gane albara'atu min ash-shirki wa ahlihi to a cikin wannan akwai duka inna bura'a'u minkum shine wa ahlihi din aka fara gabatarwa wa mimma ta'buduna min dunillahi to shine min ash-shirki ya fito yawwa wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahda abadan hatta tu'minu billahi wahda wa bada ma'ana kafarna bikum mun kafirce muku ma'ana mu dangane da ku mu kafirai ne haka ne ma'ana game da kullum muke zance kowanne addini da ba na Allah ba wajibi ne ka kafirce masa don haka idan mai shi ya ce maka kafiri dangane da addininsa ka ji daɗi karka ce an zage ka don ma'ana kafirci shine ba ka yarda da nasa addinin ba na kafirci hukunci ne amma akan fahimce shi a matsayin zagi da cin mutunci haka wani amma dai haka din ne idan kai kuma musulmi ne dan uwanka ma musulmi to kuma in ka kawo kalmar kafirci kuma nan an yi cin mutunci ka zage shi din yawa kuma ka tuhume shi ka dora masa hukuncin da bai cancance shi ba amma abin da ake nufi anan shine ba za ka zama musulmi ba fa na kirki sai ka yarda cewa kiristanci kafirci ne kai kafiri ne dangane da kiristanci ba ka yarda da shi ba ba za ka zama musulmin da Allah zai yarda da shi ba sai ka ce yahudanci ba daidai ba ne ba za ka zama musulmin kirki ba sai ka faɗa ka yarda har zuci addinin hindu ba daidai ba ne wannan shi ne abin da ake karantarwa a nan alal aƙalla a zuciyarka alal aƙalla a zuciyarka domin ba a samu wannan a zuciyarka ba to kuma shi ne kai baka yi imani da Allah din ba kun ban shi abu nan kar wani ya fahimci cewa ana so a koya maka daru da rikici da waɗanda ba musulmi ba haka ake koyarwa ba abin da ake nuna maka shine girman tauhidi da girman Allah in dai akwai wanda ya kamata ka ji kunyarsa kana son ka zauna da shi lafiya to ya kamata ya zama a bayan ubangijinka ne ko ku fahimci wannan sakon ma'ana Allah ya fi kowa haƙƙin ka zauna da shi lafiya ka ba shi haƙƙinsa ka ba shi girmansa ba abin da ya tsana irin ai shirka da shi ba abin da baya so irin ya ga ana kafirci don haka ko da baka zo kayi baran-baran a duniya da fada da zagi da cin mutunci kuma ba wannan dama ake koya maka ba da kai da wanda ba musulmi ba a zuciyarka wajibi ne tilas ne sharaɗin zaman ka musulmi shine ka ji cewa addinin sa ba daidai ba Allah sa kun gane wannan abu yawa idan har a zuciya kana jin addinin sa daidai ne ko kuma ai shi ma dai akan gaskiya yake ba komai ai duk ɗaya muke yi to kana da matsala kai din shi ba Allah kawai ake don su ai ba Allah suke bautawa ba yauwa don haka abin da ake so shine zuciyarka ta gamsu addinin da ba na musulunci ba ba daidai bane zancen mu'amala zancen me zaka ce masa kar ka bata masa kar ku yaga kana kyamarsa wannan wani abu ne daban wajen mu'amala ka kyautata mu'amala ka zauna da shi lafiya ka ziyarce shi ba lafiya kamar da manzo Allah sai kai ziyara zuwa ga yaro ma bai hude mu'amaloli kyauta da makotaka mai kyau duk ba a hana ka ba amma ka ji a zuciyarka cewa addininsa ba laifi to ka bata naka Allah sa kun gane zancen da ba sai an ta nanatawa duk da dai nanatawar babban abu ne mai muhimmanci saboda ganin mai a fahimce shi babu kuskure a wannan babin karka bari kai kuskure a cikinsa babu wani addini da musulmi ya kamata ya ce ya inganta shi cewa daidai ne duk abin da ba musulunci ba ka ba gane bambancin maganar zaman lafiya yanzu a zamanin da muke ciki yanzu za ka samu mutum ko musamman musulmin da suke zaune a kasashen da ba na musulmi ba suna zaune da waɗanda ba musulmi ba idan cewa suke za su fito ko ina su gaggaya musu cewa ku ba ma tare da ku ko kaza da kaza ko kafirai ne kaza da kaza ko su din ba su zauna a ƙasar su ba wannan dole ne su nemi yadda za su zauna da su lafiya amma har abada duk irin halin da suke ciki to zuciyarsu ta kyamaci abin da ake a wannan wurin na bauta wanda ba Allah ba mun fahimci abin yawa akwai bambanci tsakanin ka shirya da su ka zauna da su zaman lafiya da kuma maganar kyama ta zuci da kyamar addinin su basic abu ne tilas a same shi a zuciyarka kana kin addinin su in kana son addinin su a zuciyarka kuwa to kai naka addinin ya samu mai targade amma ka zauna da su lafiya kada ka jawo abin da yake shine tashin hankali da damuwa a tsakaninku da su kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi sai kuma yace wahdahu gani har sai kun imani da Allah wahdahu sai aka istisna'i aka ce illa qawla ibrahima ma'ana daga cikin abinda aka ce ku yi koyi da shi kuma abin koyi ne mai kyau ku duba fa wannan bayanin matsayin wajibi ne hukuncin sa ɗaya da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ko wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abidun kai wannan lalatawa babba ce kun fahimci wannan me yake faɗa wannan kuliya din nan kowa san fasarar kuliya قل كتي وانا الله نيجي قام من الله صلى الله عليه وسلم كتي يا أيها الكافرون يا كو كافري هكا الله يتي لا أعبد ما تعبدون ني بانا بوتاوا ko ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba ba na kai kan bautar abin da ku kuke bautawa wala ana abidu ai fil mustaqbal babu wani hali da zan zo in shiga in zo in rika bautawa abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma a'budu kuma kuma ba ku kan ku ba za ku zo ku bauta abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliya din addinin ku naku ne ku je ku yi addini na nawa ne zan ci gaba da yin sa wannan shi wannan shine bara'a barranta cewa ba ni ba kai tilas ne a zuciyarka alal aqalla ko ba a samu ka fito ka faɗi wannan ba saboda maganar ko maslahar zaman lafiya da wani abu to lalle a zuciyarka wannan kyamar abin da ba musuluncin ba tilas a same shi an fahimci abin yau Allah mu ya kara mana na'am malam wannan nake ganin ko da tali tattauna shi da ni da wanda ba musu ba ai zan iya gamar wannan eh ya danganci irin kuma halin da ake magana amma sai nake misali in kai ganin ba da shi ne misali kai da shi zaka ce masa to ai misali tattaunawa da muke addinin ka daban addini na daban tare da cewa ni wajibi ne a kaina in maka bayanin ga yadda addinin mu yake gashi gashi in ya ki to kai naka in yi nawa wannan babu ne ana ka gaya masa yau abin da nake nufi dama kada wani ya fahimci sai ka ce ya kai kafiri misali sannan sakon zai yau tunda wani shi zazzance kowa da yadda yake fahimtarsa wani idan ya ɗauki cewa in bai faɗi hakan ba shi musuluncinsa bai ba ba haka ake nufi to sannan yake cewa ƙauluhu faɗinsa da ce fi ibrahima wallazina ma'ahu dangane da annabi ibrahim da wanda suke tare da shi yace ya'ani min al-mursalin wanda suke tare da shi daga cikin manzanni man kana ala dinihi al-hanifiyya duk wanda ya zama akan addinin annabi ibrahim al-hanifiyya wannan addinin da ya bar ƙarya ya tsaya kan gaskiya dinin islam wato addinin musulunci to kuna da abin koyi a cikin su wani yana nuna mana cewa daga annabi ibrahim har zuwa duk manzannin suka zo a bayansa cikin annabawan banu isra'il da wanda ma ba su ba dukkaninsu akan wannan maganar suke sannan yace id qalu li qaumihim yayin da suke cewa mutanen su yani li aqwamihim ma'ana qaumihim ya zo mufradi a cikin ayar shi ma ya fassara jam'i ake nufi ma'ana kullu rasulin qala li qaumihi shi ne abin nufi kowanne manzo ya ce wa mutanensa ashe kenan ka tara su gaba daya id qalu li aqwamihim ake nufi yawa kowanne ya ce wa mutanensa وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام العام wannan dalili ne hujja ce akan jumla ta uku yanzu in muka koma ta'arifin da muka magana a kansa definition na islam jumla nawa ne uku ta farko ita ce ne al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhidi yawa sannan na biyu al-inqiyadu lahu bit-ta'ati na uku walbara'atu min shirki wa ahlihi to so ake kowace daga cikin wannan jumloli ka fahimci kuma dalilinta ya bayyana mana jumlar farko menene dalilinta magana tauhidi dama ya faɗa mana ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأن يا عمم جميع المرسلين cewa kowa da wannan saƙon ya zo cewa a istislamu lillahi bitauhid ai bi Allah yu'bada ghairullahi tabaraka wata'ala ka'inan ma kana sannan jumla ta biyu dalilin ta shine me al-inqiyadu lahu bi ta'ati wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah wa man yuti'i Allah والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ذكر أن الإسلام هنا وجبت أبي الله أبي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم sannan sai ce wannan aya ta uku ko in ce wannan jumla ta uku wal bara'atu min shirki wannan aya ta suratul mumtahina ita ce dalilinta qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu har zuwa ƙarshen aya سنتي وأعظم من خص بكمال هذه الجمل الثلاث هو محمد عليه الصلاة والسلام ما في جمل وند أكتيبا شيء دا سام كماله أدو ون جملول قداؤكم الاستسلام لله بالتوحيد da kuma alinqiyadu lahu bi ta'a da kuma albara'atu min shirki wa ahlihi mafi girman mutumin da ya samu kamala a wannan jumlolin guda uku huwa muhammadun alaihi salatu wassalam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma manna Allahu alaihi min risalati abinda Allah ya masa bai wasa na manzanci fal islamu khassu lahu min hadhihi thalath أكمل ما أمر به نبي الإسلام الخاص ke bantaccen musulunci a da mun kun fahimci maganar mu a baya musulunci akwai musulunci am da musulunci khas ko to al-islamul khas ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi salas ta bangaren waɗannan abubuwa guda uku akmalu ma umira bihi nabiyyu shine mafi girman abin da aka umarci wani annabi shine mafi kamalar abin da aka umarci wani annabi da shi to yana tattare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansa fa min jihati istislam lillahi bitawhid in ka zo kan bangaren abin da ya shafi miƙa wuya ga Allah da tauhidi fa hada akmalu ma jaa fi dini muhammadin alaihi salatu wassalam babu babu wani addini da yake tafe da tauhidi a mafi kamalarsa irin addinin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi nan abin da yake nufi in an lura da usulin sauran addinan da Allah ya aiko manzanni da su usul banda abin da yake daga baya an caccanza kafin ai canzo abin da aka aiko annabi Musa da shi abin da aka aiko sauran annabawan da suka zo bayan annabi Musa da cikin annabawan banu Isra'ila har zuwa kan annabi Isa alaihi salatu wassalam duk abin da suka zo da shi akwai tauhidi a ciki to wannan tauhidin da ke ciki na miƙa wuya ga Allah da tauhidi kamalarsa wanda ya fi kamala fiye da na annabawan gaba ɗayansu shine wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta an gane yau sane ce walin qiyadu lirrasuli bitta'ati da jawuwa an yi magana akan in qiyadi in an ja ka kabi karka dage kai taurin kai shi ne ma'anar in ƙiyadi yawa an ce yi ka yi ka bari ka bari to wannan jawuwa din lir rasuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati wajen da'a akmalu ma jaa fi dini muhammadin alaihi salatu wassalam shi ma mafi cikarsa shine wanda ya zo a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi barranta daga shirka da ma'abuta shirka shi ma akmalu ma ja'a mafi cikar hanyar da ya zo ita ce fi dini muhammadin alaihi salatu wassalam ma'ana babu wani addini nan da abin da ke gaya mana musamman ko kuma fahimta mun gane al-islamu al-am da al-islamu al-khas to a kowanne akwai musuluncin wannan tarifin musuluncin da muke magana wanne al-istislamu lillahi bitawhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله الدين النبي إبراهيم هكيكي الدين النبي موسى هكيكي الدين النبي نوح تنكا فوانا لوكسي الدين النبي هود صالح شعيب هرزوا أو نبان بنو إسرائيل هرزوا النبي إيسى dukkaninsu akwai wannan abun a cikin saƙonsu da har zuwa albaratu min shirki to amma kamalar wannan kowane ɗaya daga cikin wannan jimlolin kamalar na farko al-istislamu bit-tauhidi kamalar na biyu inqiyadu lir-rasul bit-ta'ati kamalar na uku al-bara'atu min shirki kammalarsa baka ganshi a fuska mafi kamala ba sai a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan al-islamu al-am shay'un wal islamu al-khass akmalu kun gane abin shine abin da yake so ya faɗa في والبراءة من الشرك وأهله أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام فصار له عليه الصلاة والسلام من الأمر بهذا الإسلام أعظم مما لغيره من الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين سيدنا abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu na wannan lamari na wannan musulunci umarnin da aka bashi da lamarin da yake kansa a'zamu mimma li ghairihi min al-anbiya ya fi girman duk abin da aka baiwa sauran annabawa wajen haƙƙin da kuma umarnin da aka ba su ya kuma fi girma wajen zaman wato kamalar shi kansa wannan saƙon da yake tafi da shi ya fi na sauran manzanni alaihim salamullahi ajma'i ba sani ko kun gane abin da ke nufi yau to sai ce wani haza yadkhulu fi qawlihi huna babu wujubi dukhul fil islam shi yasa anan abin da zai shiga ma'ana wannan magana abin da zai shigo ciki dan ka gane cewa wannan maganar ta'arifin musuluncin nan wanne musuluncin ake nufi kuma da aka ce babu wujubi dukhul fil islam ka fahimci musuluncin ala haqiqatihi sawa'un al-islam al-am fi ma kana qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma al-islam al-khas ay wa huwa ma jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kowanne wajibi ne a shiga wajibi ne sai ce hada yani hada al-islam huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wannan musuluncin da ake magana shine miƙa wuya ga Allah ta hanyar tauhidi فهذا واجب الدخول فيه wannan wajibi ne a shiga cikinsa wa an yastaslima almar'u lillahi jalla wa ala bitawhid ta hanyar cewa mutum ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid da tauhidi wa an yatruka albid'a ash-shirkiyyata ya bar bid'o'i na shirka wal muhdathat alwathaniyata da kuma fararrun abubuwa na bautar gunki da abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba wa kulli aqidatin fiha shirk kai da dukkan wata aqida wanda yake akwai shirka a cikinta to wajibi ne mutum ya barta wa fiha kufrun wanda yake kuma akwai kafirci a cikinta wa fiha dalalun kuma akwai bata min jihati tashriki ta bangaren hada Allah da wani sawa'un akana akbara am asghara ko shirkan nan babba ce ko karama wannan wajibi ne ka batta ka shiga musulunci mun fahimci abu yawwa yace hada kulluhu wajibun ad-dukhul fi tauhid wannan dukkaninsa wajibi ne a shiga cikin tauhidi wal istislamu lillahi jalla wa ala bihi a miƙa wa Allah wuya da wannan tauhidi din yani bit tauhidi bi jami'i anwa'ihi wato da tauhidi da dukkan nau'o'insa ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat wannan dai kuma duk mun riga mun san su mun wuce su a darussa da dama da suka gabata ba sai mun tsaya magana akan mai tauhidin rububiyya ba tauhidin uluhiyya da tauhidin al-asma wa sifat na san kowa a makarantar nan ya fahimci waɗannan insha Allah ta'ala ko ba buƙatar tsayawa kun san tauhidin rububiyya ko a can ka a guda ina jin ba ma buƙata kowa ya sani yawwa tauhidin rububiyya tauhidullahi bi af'alihi بالأفعال التي قام الله تبارك وتعالى بها أكدعي تألا أتبت الدباش لشريكي وجن أيكن سنة هلتا في الخلق والملك والتدبير ونسل أركان الربوبية نشابه قد أكنسو ألوهية كما أسلم مسا دكا نوع إبادة توحيد الله بأفعال العباد a kaɗaita Allah da ayyukan bayi aikin da mu muke yi sujada ruku'u yanka rantsuwa dukkan abubuwan da suke ibada ce tawakkali tuba istighfari duk waɗannan abubuwa to a yi su ga Allah kaɗai karka miƙa su zuwa ga wani wanda ba Allah ba wani shine tauhidin uluhiyya ba uluhiyya ba wasu suna jin kaman kafin uluhiyya daga ilahi sannan akwai tauhidin al'asma wa sifat shi kuma imani da dukkan abin da ya zo a ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da daga sunaye da Allah maɗauki ya ambata wa kansa da siffofin da ya siffanta kansa da su to wajibi mutum ya sallama ya yadda ba tare da ya canza musu ma'ana ba ba tare da ya kawo wata kamanceceniya tsakanin Allah da bayansa ba ba tare da ya ƙi tabbatarwa ba ba kuma tare da wato kamantawa cewa Allah ya yi kama da wani ba duka waɗannan abubuwa nisance su wannan shine tauhidin al-asma was sifat to in aka ce ka kadaita Allah da tauhidi to duk waɗannan uku sun shiga ciki za ka kadaita shi wajen bautar ka za ka kadaita shi wajen yarda da cewa shi kadai shine ubangiji mahalicci da ya halice ka shine mai bada arziki shine mai gudanar da rayuwar mu baki ɗaya. shi shi ya halittar shi ya mallake ta shi ne sarki mai iko a kanta shi ne mai sa dokar da za a bi sannan kuma shi ne mai gudanar da rayuwa ya zubo da ruwa a ci abinci a rayu isa ko muku iska ku shaƙa dukkan abin da kuke bukata na rayuwa ku same shi to duk waɗannan abubuwan a kaɗaita Allah da su kar a haɗa wani da Allah maɗuki a wannan haƙƙi yace hada kulluhu mun yi nan ko yawa sai ce wal hadar min duddihi nan ne ko yawa da kuma barin duk abin da ke kishiyarsa ka tsorata ka bar ka yi watsi a hirɗinka ka kiyaye duk abin da yake buddi ne kishiya ne na wannan tauhidin nau'i uku wal bu'du anhu da nisantar duk abin da yake akwai shirka a ciki وهو الشرك وهو البعد عنه أي عن الضد wannan an huha ɗin damirin na diddi ne yawa ma'ana kai nisa daga wannan kishiyar kishiyar me kishiyar tauhidi menene kishiyar tauhidi yace huwa ashirku shine shirka bi anwa'ihi da dukkan nau'o'inta shirka mun yi magana ita ba kanta ina jin a cikin darasin a alamus sunna mun yi magana akan duk wanda ya karanta littafin alamus sunna a ce daga shi aka karatun da shi aka karatun daga farko har ƙarshe ina jin ba wani abu da zai ji sabo a nan galibi sai ƙarin bayani saboda shumulinsa ya ƙunso babi babi da yawa sai fa ya kawo tambayoyi guda ɗari biyu da wani abu duka akan tauhidi wanda galibin babi babi da muke bi duk zaka ji babu wani abu sabo ma'ana ba za ka ji cewa baka taɓa ji ba shine ma'anan babu wani abu sabo la'alla dai wajen ƙara zurfafawa a ilimin akwai abin da ya fi na da zurfi amma ba za ka ji an ɗauke ba wuta kwata-kwata ba ka da wata aidiya ba inda ana bibiyar karatuttuka ɗin don na san galibi in muka karatu aka tsallake shi kenan an manta da shi yana da kyau a riƙa bibiya na ta ba ku labarin wani malaminmu da yake cewa bai fara koyar da wani darasi na tauhidi ba sai da ya karanta kitabu tauhidi a wurin malamai goma sha bakwai malamai daban-daban goma sha bakwai yaje nan ya karanta yaje nan ya karanta ba don kuma saboda ladabin da ke cikin yin karatu gaban malami wanda duk ya zama karantar da kansa ya siyo littafi ya karanta ya fahimta ya fi samun kuskure fiye da wanda ya karanta a gun malami alal akalla a dora ka akan usul din to wasu malaman masu ba sa ganin ya wadata kawai a dora su akan usul su je su ƙara fahimta da kan suna son koya dai malam wani su samu khibrar da za su samu a wurinsa duk da wani malami yake akwai wani abu kuma da za ka ƙaru da wani malamin in ka je shi yasa yawaita malamai abin alheri ne ka karanta kaza a gun malami kaza ka karanta kaza a gun malami kaza kada ya zama cewa kana alfaharin malamin ka ɗaya ne ba abin alfahari bane abin alfahari ne a ce malaman wuri kaza duk ka je kowanne ka dau ko da littafi iri ɗaya ne kayi kaza gun wani kayi kaza gun wani kayi kaza gun wani akwai albarka a ciki kuma dole ka ji wata rana wani zai gaya maka wani abin da wancan bai gaya maka Allah dai ya taimake mu ya ba mu ladabin ilimi yace wa kadhalika al-inqiyadu lir-rasul bi-ta'a sallallahu alaihi wasallam bi-ta'a da kuma wato yace haka nan jawuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa da'a kadhalika albara'atu min ash-shirki wa ahli haka nan kuma barranta daga shirka da ma'abutanta kama sai ya'ti bayanuhu insha Allah ta'ala kamar da bayanin hakan zai zo nan gaba yace idan dan haka dai muradul mu'allifi huna fi qawlihi fadin malam Muhammad bin Abdul Wahab a wannan wuri da yace babu wujubi duhuli fil islami babu wajibcin shiga addinin musulunci annahu shine yajibu ala nasi wajibi ne akan mutane an yadkhulu fil islami su shiga musulunci wal islamu hadha alladhi yajibu ad-dukhulu fihi wannan musuluncin da yake wajibi ne a shiga cikinsa kama zakarna laka kamar da muka ambata maka sinfani to dangi biyu ne za ka iya kasa su kashi kashi biyu ne me ake nufi da cewa wajibi ne a shiga musulunci kuma kuma jami'in maganar a wancan darasi me ake nufi da cewa wajibi ne a shiga duk da ya ce babu wujubi duhuli fil islam shin ana nufin wajibi ne ka tilasta wanda ba musulmi bai shiga ba haka ake nufi amma dai shi din wajibi ne a kansa ya shiga kun gane bambanci yauwa shi a matsayinsa ne mai hankali da ya san Allah ya aiko manzanni to wajibi ne a kansa ya shiga musulunci sannan kuma in an shiga musulunci wajibi ne a karɓe shi baki ɗaya shi ma wannan wata ma'ana ce ta biyu ita ma wajibi ne aka fahimce ta ma'ana in ka shigo ka ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kuma wajibi ne dukkan musuluncin ka rungume shi ya ayyuha allazina amanu dkhulu fi silmi tafa ma'ana an taqbalahu aqidatan wa shari'atan to shine nan abin da zai bayyana nan musuluncin da ya wajaba a shige shi sun fi biyu ne aqida wa shari'a wa idza kana kadhalika in ko abin haka yake fa masailul islami to mas'aloli na musulunci mutanawwi'atun muta'addida nau'i nau'i ne adadi ne daban-daban sun bambanta kama qala jalla wa ala kama da Allah madauki ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa yani udkhulu fil islami kullihi ka gani ku shiga cikin musulunci baki ɗayansa kada ka ce ni dai zan yi sallah zan yi azumi amma fa ni aqidan nan dai akwai tsauri a ciki to baka fi shiga musulunci ba kada ka ce mu ɗan aqida ne amma kuma ka je ka ci abin da kaga dama ka ci mutuncin wannan ka yi lalata tan ka ci amana ka cinye kuɗin mutane duka baka bin harkar shari'a wannan shi ma kana da sauran aiki ko in ce akwai wani abu in sharaɗi ne na sihar musulunci to za a iya samun kafirci a barinsa in kuma sharaɗi ne na kamala kamar da za mu zo to ka aikata haram kamar da zai mana bayanin me ake nufi da wannan wujubin wujubun da tarkuhu kufur da kuma wujubin da tarkuhu haram Allah sa an gane abu zai zai zo to sai ce ya'ni udkhulu fil islam kullihi wa hadha yadullu ala wujubi dukhuli fi kullum islami wani yana mana wajibcin shiga cikin dukkanin musulunci wa adamu tafriqi baina amrin wa amrin fihi da kuma rashin halaccin bambancewa tsakanin wani lamari nasa da wani lamari amri nan ana nufin lamari ba umarni da ma'anarsa umarni command ba min jihati qabulihi wa atiqadihi ta bangaren karba da aƙida karka ce na karbi kaza na na aqidanci kaza na yarda da shi amma abu kaza ban yarda da shi ba dole ne ka yarda da komai akwai malam Muhammad ibn Hussein al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta 360 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ko littafinsa na sha baku labarinsa da sunansa كتاب الشريعة من شاء أنبت سكون كتاب الشريعة أنا الأجري من كراتين سينزو كتاب الشريعة أتكي أباب الأسماء والأحكام دي كاو باب بيان أبين دي أكي فيه إيماني كمر يدى أبو عبيد القاسم ابن سلام يا أنبت أتكين كتاب الإيمان ناسا yana cikin awwal ma kutiba bismi kitabil iman littafin na farko da aka rubuta akan kitabu da sunan kitabul iman shine littafin abu ubaid alqasim ibn sallam shi ya rasu shekara 214 na hijirar manzo sallallahu alaihi kun ga kusa sosai yake da magabata da tabi'ai can baya sosai ko in ce da tabi'an tabi'ai tunda bayan su imam maliku ma ya rasu bayan shafi'i da kaɗan bayan shafi'i da shekara goma shi ya rasu yana bayyana cewa abinda ake ce mai imani imanin da za a shiga aljanna da shi shine abinda ya wajaba a zamanin da ake magana a kai saboda imanin kamar da malaman suna suka bayyana aqida ce ta zuci da ƙauli na baki ko da mai kuma da aiki na gaɓuɓɓen jiki to in ka haɗa shi baki ɗaya ba rana ɗaya ya sauka baki ɗayansa ba kamar yadda ƙur'ani ya sauka munajjaman lokaci lokaci a shekara ashirin da uku to haka imani shi ma haka ya rika sauka daban-daban saboda imanin nan abin da ake nufi da shi waɗannan abubuwan uku ne in ka raba ka ce imani ma'anarsa tasdiki kai banda ayyuka to an shiga mazhabar murji'a kuma wanda suka cire al'amal daga cikin musamman iman to shine yake bayyana cewa duk abin da aka wajabta shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci da mutum ya karbe shi sai ya mutu mubasharatan bayan karbar wannan to ya zama mai imani cikakken imani yanzu waɗanda suka rasu a makka kafin a yi hijira kafin a saukar da ma a fara sallah tun farkon musulunci ku karbi la ilaha illallah shi ne tallan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi duk wanda yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a makka yana faɗin wannan in dai zuciyar ta yadda bakin ya faɗa iya wannan abun shine yazo a zamaninsa da zai faɗi ya mutu a lokacin nan kafin wani shari'a ta sako to dan aljanna ne kaga ashe ya shiga aljanna bai taɓa ruku'u ko sujada ba saboda me al'imanul wajibu fi waqti nuzulil ayati huwa al-imanul matlub minan nas fi dhalika al-waqt abin da yake wajibi shine ake nema a wannan lokaci abun mutane in har mutum yayi wannan abin da ake nema a zamanin to shike ya samu kammalin imani to shine har malam shi al-ajurri yake kawowa ce yayin da mutane suka karbi qaulul la ilaha illallah Allah ya karbi wannan daga gare su to sai saukar musu sallah yayin da suka karbi sallah sai saukar musu da hijira yayin da suka karbi hijira ya saukar musu da azumi yayin da suka karbi azumi ya saukar musu jihadi da haka da haka yace har sai da ya zama shari'ar musulunci ta kammala nan da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina shi yasa ku ga shari'o'i na halal da haram ba su da yawa wasu ma malamai suna cewa babu bayan saukar wannan aya tunda a hajjatul wada aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dawowarsa daga hajjatul wada a cikin watan haji muharram na zuwa a safar ran 29 ga watan safar ya fara rashin lafiyarsa shikenan ya kwanta kwana goma sha biyar a ran sha biyu ga watan rabi'ul al-awwal Allah madauki ya karbi ransa ko kasar kwana goma sha biyar kun ga kenan ashe musuluncin ya kammala ne ya tsare tare da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake cewa musulunci a zamaninsa ya gama kammala duk abinda ake nema a gunmu shine da'a a gare shi da biyayya a gare shi kar mu zo da wani abu sabo an fahimci abin yawa to shine sai ke cewa idza tabayyana hadha fa hadha alwujubu fi qawlihi wujubu ad-dukhul fi al-islam wannan wajibci din to nan zai shiga mana sabon abu kuma an nuna lokaci ko ina ga zai fi dacewa matsaya nan din ya fi ko sai mu tashi inda yace idza ta bayyana hada domin in muka ci gaban ba za mu karasa maqsudin ba kuma sannan lokaci an nuna isharar ya kuri da dai sauran mintuna kaɗan kwaya biyu amma ba zai isa mu tattauna wannan abun ba amma ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an fahimci abin da malam yake bayyana mana a wannan darasi na wajibcin a shiga addinin musulunci da me ake nufi da wajibcin da kuma musamman dai wannan tafsirin ko ta'arifin na al-islam ina kwaɗayi sosai a ce kowa daga cikinmu ya haddace wannan jumloli na ta'arifin musulunci alal akalla kowanne kuma da hujjarsa ka riƙe wannan shine karatu da zaka mallake shi a ce kai ma za ka iya koya ma wani ba iya karatun sauraro ba kullum in ba ku manta ba in dai kuna sauraro ina yawan nana ta wannan zancen ina sha'awar a ce muna karatu karatun da zamu mallake shi mu ma mu koya ma wani ba karatun sauraro da tagumi dan an gama karatu ka tashi shikenan ka aje abun a wurin ba ba haka nake zaton ku kuma duka ba na san alhamdulillah ana fahimta ana riƙewa amma dai da kwakwalwa ka take za ta rike la'alla wannan darasin za ta rike na baya za ta rike na baya za ta rike na baya in ku aka kai shekara sai ka ga wani ya manta wani kila ma kasa da shekara ya manta mai afi musamman da ni iri na amma ya kamata a ce ana nanatawa ana nanatawa ana nanatawa insha Allah ta'ala sai ka ga an rike karatu wannan karatun ya yan uwa musulmi wallahi karatun nan na aqida ba karatu ne da kun ga karatun tsarki da alwala kana zuwa gun kowa ko kallo kake wani yana yi zaka koya ko ba haka bane amma wannan abun idan fa baka tsaya ka koye shi ba na farko shi fundamental ne ba dama a ce baka bukatarsa kuma ba wani abu ne da wani zai je ya koyo in shi ya koyo ya ishe ku ba kamar yanzu alƙalanci in muna da alƙalai isassu shikenan ba kowa ne sai zama alƙali ba da mustahidai wannan ilimin da zaka zama mustahidi farali ne na kifaya akan al'umma amma ilimin da zaka san Allah wajibi ka bauta masa shi kadai ka guji shirka wajibin ka ne ka san shi shi yasa kullum nake cewa haramun ne ka zauna kamar da za a ce haramun ne baka iya tsarki ba haramun ne baka iya sallah ba to haramun ne baka san tauhidi ba ka san haramun ma'ana in ka zauna baka sani ba zunubi kai Allah ba zai baka uzurin baka san shi ba ka faɗi la ilaha illallah wajibi ka san haƙƙin ta kaje kai karatu Allah mu shi ƙara mana ilimi Allah tabbatar da tauhidi a zukatan mu da kuma tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta